الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin 17 ga watan rajab ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da bakwai, daidai da 24 ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta wa malam idan yan uwa ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da al'imamul bagawi yake tattaro mana ayoyi da hadisai yake fassara su da fassarar malaman farko a inda mun shiga babin da ke bayani akan alamatun nifaq alamomi da za a ji ko a gani wanda za a tantance wane ko suwane masu waɗannan alamomi to munafukai ne a inda bayan da muka ɗan rairayo muka karance abin da al'imam al-bagawi ya kawo sai muka lura da mahimmancin wannan mummunar aƙidar a don komi ba sai don ma allah maɗaukin sarki ya ba ta mahimmanci matuka a cikin alkur'ani haka akwai hadisan annabi masu tarin yawa wanda suke magana a kan munafinci wannan ya samu gada cewon mu tsaya mu fada da bayanai akan wannan cutar domin al'umma su guje ta waɗanda kuma allah maɗaukin sarki bai jarabce su da ita ba to su ɗauki rigakafin da za su kara kansu daga gare ta mun gabato da wannan littafi mai suna shaksiyyatu rasulullah na sa'id almiginawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a inda malamin ya sauwaƙe mana aiki inda ya tattaro mana ayoyi da hadisai musamman yana mana shimfiɗa da sharan fage kafin shiga kowace gaba na wata daga cikin siffofin da za mu ji na munafunci allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa minhum daga cikin munafukan nan akwai banu ubairik banu ubairik الذين سرقوا سلاحا وطعاما لرفاعة بن زيد malai ya ce daga cikin munafukan akwai banu ubairik waɗanda su ne suka sace makamai da kuma abinci na rifa'a ɗan zaid wa hammu an yudillu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an alƙada'i sai suka yi nufin su kau da hankalin annabi akan yin hukuncin adalci wannan yana daga cikin ɗabi'a da salo na munafukai so suke kullum su da ce suke da gaskiya a duk abin da aka zo da shi ko da ko ba su da gaskiyar ta wannan ɗabi'a na ƙoƙarin a canza gaskiya a ɗauki gaskiyar mai gaskiya a ba makaryaci a ɗauko ƙaryen makaryaci a ɗora ma mai gaskiya wannan ɗabi'an munafukai ne duk wanda ka gan shi da wannan munafiki ne kowaye an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ne sai mala ya ce an alkaza ibil haƙƙi bitalbisihim alaihi wai suna son annabi ya kau da kai ko su cuɗa ma annaba al'amarin ya kasa gano haƙiƙanin gaskiya sai ya hukunci suke da gaskiya masu gaskiya kuma ce ba su da gaskiya walakin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai Allah maɗaukin sarki a bisa yadda ya saba fadahahum sai Allah ya kunyatar da su fadahahum wa kashafa khiyanatihim Allah ya tona asirinsu ya kunyata su ha'incin da suka yi nufin yi Allah maɗaukin sarki ya bayyana ha'incin a ƙarara a sarari aka ji kuma aka gane to kafin kai tsaye mu ci gaba daga inda muka kwana a inda muka karanta a yanzu to bari mu ɗan tattauna wasu 'yan takaitattun bayanai wanda za su taimaka mana wajen mu fahimci ita wannan ƙadiyya da kyau a cikin tasirin ibn kasir al'imam abulfida ismail ibn kasirin dimashki yake cewa wa rawa ibn mardawiya min tariqil ofi babban malami ibn mardawiya ya ruwaito ta hanyar ofi an ibn abbasin daga sahabi abdullahi dan abbas anna nafaran min al-ansari ghazaw ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ba'd ghazawatihi ibn abbas ya ce wasu tawaga ne daga cikin mutanen madina suka tafi yaƙi tare da annabi a cikin wani ɓangare daga cikin yaƙe-yaƙen da manzan Allah ya halarta fasuri ƙaddir unli ahadihim sun tafi wannan yaƙi suna dawa sai aka sace silke silken yaƙi na ɗaya daga cikinsu fa'azanna biha rajulan minal ansar to wanda aka yi masatan sai ya zato yana zargin wani daga cikin mutanen madina ne 'yan uwansu shi ya mai satan fata sahibu dir'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala sai shi mai wannan silken yakin sai ya tafi wajen annabi sai ce inna ƙu'ai mata ko ya zama ƙo'aima bi tasgir ko kuma ta'amata bunu ubairik ɗa'ama ɗan ubairik saraka dir'i ya man sata ya sace man silkina falamma ra'as sarik zalika amida ilaiha yayin da wanda ya satan ya ga alaman asirin shi ya tonu to sai je ɗauko wannan silken fa'alƙaha fi baiti rajulin bare sai je jefa wannan silke a gidan wani mutum wanda bai ci ya gani ba mun ga bai ji ya gani ba mun gano wannan ya sata kuma ya ga za a gane ya sata sai ya ɗauki kayan satan ya je gidan wanda bai ci ba bai sha ba bai taka ba bai ɓaras ba ya jefa a gidan shi wa ƙala linafarin min ashiratihi sai ya kira 'yan gayyen shi wasu daga cikin dangin shi 'yan uwan shi sai ya gaya masu cewa inni gayyabtu dir'a wa alƙaituha fi baiti fulan ya ce aini na ɓoye wannan silken ta hanyar jefa ta gidan wani ta yadda bayan da za a yi ko an zo bincike gidanmu ba za a ga silken ba tana nan gidan wani mun gane wastaujada indahu ko da an neme ta to a gidan wani za a gani ba za a gani a gidanmu ba wannan ɗabi'an munafukai ne idan ɗan uwansu bai da gaskiya ƙoƙari suke su yi taron dangin rufa mashi an gano wannan da kyau ku sai a kokarin kare ita karyan a maida ta gaskiya a lokaci da wannan ne faka ce za ka ji me yasa munafikai suke da wannan ɗabi'ar an gano wannan da kyau me yasa Allah shi kyauta fantalaka fantaliku ila nabiyallahi lailan saboda haka cikin dare sai su dangin wancan dan uwansu da ya sata sai suka tafi wajen annabi faqalu ya nabiyallah suna zuwa sai suka ce ya annabin Allah inna sahibana bari'un wannan dan uwan namu to gaskiya kubatacce ne abinda ake zargin yayi to fa bai yi ba wa inna sahibad dira fulan wanda ya satan nan wani ne ko ba dan uwan mu bane kuma a ji a bincika gidan shi a gani za a ga kayan satan a gidan shi shi yayi wa qad ahatna bi zalika ilman lokacin da ɗazu da rana aka zargi ɗan uwanmu to mun je mun yi bincike mun samu ilimin hakikanin wanda ya satan wane ne ba mu ne muka yi ba kuma a je a bincike gidan shi in ba a ga kayan satan a ɓoye ba fata zara sahibana ala ru'usin nas eh fa'adhir sahibana saboda ka ya rasulallah a tara mutane a wanke ɗan uwanmu domin kada a ci gaba da zargin shi ana ganin shi a matsayin ɓarawo tara mutane a gamsar da shi shi munafiki ɗauka yake wai da an tara mutane an yi masa jawabi wai shi kenan ya kubuta ba kwa fahimtar ita magana ko diyan da ta dade ko ta lokacin take tafiyanta an gane yanzu in an tara mutane an ce shi kubatacce ne an kuma tara Allah da mala'iku an ce shi kubatacce ne an gane idan kai kuskure ko kai laifi ko ko gaban waye aka zaunar da kai ka faɗi wadda gaskiya kawai an gane illa iyaka wai shi wanda yake zargin naka wai me zai iya maka an gano wannan me zai yi inda kai laifi ka ansa kayi laifi kuma ka dauki matakin gyarawa in na tuba ne ka tuba in na ban haƙuri ne ka ba da haƙuri ka bar wannan abin gaba ɗaya amma idan ya zama kana ƙoƙarin wai sai ka mai da ƙarya gaskiya gaskiya ƙarya ko aiki ya ganka ba ka taɓa zaman lafiya ba wallahi ba za ka taɓa zaman lafiya ba kullum kai kenan sabon yaɓe kullum sabon yaɓe me ke sa sabon yaɓe ba ruwa ne yake bigan katangan ƙasa tana zagonyewa ba shi ya isa ya hana ruwan sama sauka a katangan ƙasa ya zaizaye ta? to ba ga sako ka hana gaskiya ce halinta ba don kullum za su ce ta maka zaizaya kai kuma kana nan kullum kana sabon yaɓe aiki ya ganka kamar gaskiya kawai gaje ka kwanta ka huta wajadil anhu kuma annabi ke cikakkun bayanai wanda za ka kare ɗan uwan bukari jiyan da magana take yanzu wane ne zai mujadala da wanda ya kawo ƙara annabi ne waye zai mujadala da wanda ake zargi da sata ga kayan sata an gani a gidan shi annabi ne yanzu shi mai laifi ya zama ya yi firi kenan kun ji bukatan da suka zo da shi yanzu idan za a yi ma annabi irin wannan yaudaran da irin wannan burum-burum wanda su munafukan nan sun fasan ana saukarwa annabi wahayi dare da rana an tona asirin makaryata irinsu ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a gabansu sun je sun gani amma suke wannan ya za ka yi ga al'umman da muke rayuwa da su kuma a yau in a wancan zamanin an yi a yau fa isa ka yi hankali ba kowace magana ce za ka ji kawai ka ci gaba da karar da ita ba ba kowace magana ba ne ko ba kowa ne zai gaya maka magana ka ci gaba da karasuwa ba in ka yaka mutuncinka wata rana sai ya zubi kuma sai ka ji kunya in ba ka ji a duniya ba za ka ji a lahira allah shi ke yi fa'innahu illam ya asimahu allahu bi zalika ya halik domin shi ɗan uwanmu in allah maraukin sarki bai kare shi daga wannan abun ba in lam ya asimahullahu bika in allah bai kare shi ta hanyar ka ya manzan allah ba ya haliku to ya shiga uku ƙungayen suna buƙatan annabi mai yi duk yadda zai yi ya kare shi فقال رسول فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم aikace kuwa sai annabi ya miƙe fabarra'ahu ya jawabin da ya kubatar da shi mun gano wannan da kyau ku wa uzuruhu ala wa azzarahu ala ru'usin nasi kuma annabi ya faɗi wa uzuruhu ala ru'usin nasi ya bayyana uzurin wannan mutumin a bisa a gaban mutane kowa na ji yana gani mun gano wannan da kyau ku fa'an zalallahu yana gama wannan jawabi tsab sai Allah ya saukar da inna an zalna ilaikal kitaba bil haq inna an zalna ilaikal kitaba bil haqqi lalle mu muka saukar maka da littafi da gaskiya litahkuma bainan nasi bima araka Allah domin kai hukunci tsakanin mutane ga abin da Allah madaukakin sarki ya nuna maka bima araka Allah ga abin da kai bincike ka gano na hakika an gane kenan yanzu annabi in zai hukunci tsakanin mutane ga rigingimin yau da kullum ba da wahayi yake yi ba shi yasa ya ce duk mutumin da ya ɗauko magana ya zo da ita da golongo so ya kara kanshi alhalin bai da gaskiya na ji shi da kyawawan maganganu na ɗauki gaskiyan mai gaskiya na bashi alhali shi ne makaryaci na ɗauko ƙaryen shi na ba mai gaskiya annabi ya ce wutar allah na yanka na bashi an gani sai ce wala ta kun lil kha'ini na khasima karka zama abokin husuma mai ba da kariya ga mahayinta an gani karka zama mai zaman kare maha'inta wanda za a zo su ha'inci su yaudara domin kare mutuncinsu na duniya to karka sake kai irin wannan aiki wasta laha ka roƙi allah maɗaukin sarki gafara akan ma wannan da kai inna Allah kana gafurar rahima domin Allah madaukin sarki mai gafara ne kuma mai jinƙai ne wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum kada ka rika yin jayayya dan ka kare waɗanda suka ha'inci kawunansu inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima Allah madaukin sarki baya son waɗanda suke ha'inci waɗanda suka tattara zunubai masu ɗimbin yawa za su sheƙa lahira da su kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan abin da ya faru an tona asiri ko ba tona ba amma barka ji ƙur'ani shi ƙur'ani baya cin mutunci wancan da suka zo suka yi wannan ha'incin an faɗi sunansu adireshinsu ba an fada yanzu kadai waɗanda suka san abin da ya faru su kadai suka sani duk wanda bai sani ba bai sani ba kawai amma idan ya zama mutum Kur'ani ba koya mai aka yi ba ɗauka yake kawai yana fassarawa in ya ga dama hadisai ba koya mai ake yi ba cinda dai kawai ya iya sanin wasu fa daga cikin fassarorin larabci kawai kawai fassarawa daidai ne ba daidai ba ne oho irin wannan abin ya faru bai san yadda ake yi ba an gano wannan da kyau ko yanzu a matsayinka na malami akwai maganan da zai faru cikin al'umma in ka zo harbin iska kawai za ka yi wanda ake da shi shi ya sani in ka tara mutum goma waɗanda ba san ƙadiyyan ba a cikin mutum goma ba su san me ake faɗi ba ko ƙara ya ɗauka zai kai ya ce ka ce ba zai ya kara kanshi ba an gano wannan amma kai ta magana har wanda ake yi da shi ya gane da shi ake yi kowa ma ya gane da wani ake yi maka iya da'awa ba kuma baka san usulubin ƙur'ani ba Allah ya sa mu dace wa qala al-bagawi malam bagawi yace qala muqatil malam muqatil yace inna zaid ibn samin aw da adir'an inda ummata fajahadaha umma yace ba sata aka yi ba a ruwayan bagawi a cikin ma'alimut tanzil yace zaid dan samin ne ya ba da ajiyar silken shi sanda za a tafi wancan yaƙi ga tso'uma ɗincan faja hada ha tso'umatu sanda aka dawo sai shi zai da ya je ce a ba shi silken shi sai tso'uma ya ce a bai san da wannan maganar ba ita ma wannan salon sata ce idan aka baka ajiyar wani abu mai abin ya dawo ya ce ka ban ka ce baka sani ba ka yi ɓarawo ne idan aka kama ka da wannan laifin ya tabbata yanke hannunka za a yi an gani na biyu idan mutum ya baka jingina ya dawo an san abin jinginin shi ka musa aka tabbatar da ya baka jinginan kuma ya kai nisabi za a yanke hannunka idan mutum ya ɗauki amana ya baka ita amanan nan kila ana iya sa hannu a yi signature na mutum a iya fitar da wani abu ko a mallaki wani abu sai ka je ka yi signature irin nashi ba da izinin shi ba kuma ya tabbata to ka yi ɓarawo ne in ka cire wani abu a cikin wannan dukiyar mun gane in dai wanda ka ɗauki signature shi yana raye kai wannan aiki to kai ɓarawo ne za a yanke hannunka amma idan bai raye to gululi ka yi an gane wannan da kyau ku shi kuma wannan hukuncin shi hukuncin cin amanan ƙasa za a kashe ka ne kun gane wannan duk wannan za mu bi za mu tattauna su ɗaya bayan ɗaya shi sa ka yi a hankali a zamanin annabi akwai macin da ke zuwa take a ran kayan gida irin yadda mata a ji aro kura a ciro guga a ji aro bokiti a tsaro rariya na tankaɗe da matankaɗe kun gane ita ma aikinta kenan a ra'ari kuma idan ta aro kayan mutane kwana ɗaya kwana biyu sai su aiko su ce a ba su abinsu sai ta shafa ma idan da doka ta ce ita ba da san maganar ba ran nan da ta ciwo ya fi cikinta aka zo a gaya ma annabi annabi ya sa kamo ta aka zo aka zaunar da ita aka yi bincike ya tabbata ta yi wannan aiki annabi ce a yanke hannunta to ita kuma wannan ta fito daga babban gida ne a ce yar babban gida a yanke hannunta ai abin da kunya kasan shi munafiki kunyan duniya kawai yake nufi ita yake tsoro shi da ya ji kunya a duniya gare ya ji kunya a lahira kai Allah ka raba mu da kunyan lahira na duniyan ma Allah ka kare mu to a shikenan suka rika kiran mitin aka rika taro laila nahar ya za a yi kafin ranar yanke hannunta a ba annabi baki ya batta aka rasa wanda za a tura sai aka ce ai ba wanda zai iya ma annabi magana sai usamatu dan zait ai annabi yana ganin mahaifin shi da mutunci kuma shi ma annabi yana ba shi girma saboda haka a je a mai magana ya je ya roƙi annabi haka je aka yi magana annabi ce a'a yanzu kai da kanka ne za ka zo a kan haddi kai ban baki ya ce ka ji ba ma wannan ba in fatima ta ce ta yi sai na yanke hannunta an gano wannan da kyau ku? yahudu suwa ga sani idan nasiye ba daidai ba sai sarrafa mashi idan wanda suka yi ƙi ya ƙi sai a ce to za a na hukunci ne a yi ƙa'ida ne doka ne gata sai a aiki da ita ga suna mazurai dole ka gaina da wannan ɗabi'an ka bar shi ya kusan taba ƙasa wallahi tun a duniya allah ba zai bar wannan abin ba sau da akwai haƙƙin mutane a ciki sannan a lahira dukka gama cuwacuwan dukka gama rashin gaskiyar a ɗauki mutum a je a haƙa rami a bar shi a can kai ba ma waya haƙa rami a sa ka a makabarta ba yan tsakani da allah a ce yanzu hukuban da za a yi maka kan laifuffukan da kai allah ya ce a ɗauke ka a kai ka makabartan dambu ka riƙa kwana ba za a ɗaure ka ba ba za a yi ma komi ba ba duka ba zagi har ma ka je da abincinka har safe amma ka zauna a wajen nan tun daga magariba har bayan sallan asuba ka dawo gida haka za ka yi ta yi har ka mutu yaya ai abin da lagwada ko ba matsala ko akwai damuwa me me damuwan da ke ciki me damuwan da ke ciki tsoro ce kawai nan da balantina za a kasa a sa ka a ciki mala'ikun allah suna ciki kuma duk tsiyan da ka yi duk suna gani a fayil Allah jama'a ku ji tsoron Allah idan kana ganin duniyan nan wai za ka iya mawana da wana dabara ko za ka iya rufa masu wana su kasa fahimta za ka ja kanka fitina an gani za ka ja kanka fitina mai yiwa sai ya zo sai ya gaya mutum goma kuma wannan maganin da ya gaya masa ƙarya ce wannan mutum goma ya bi su ya tabbatar da sun tsaye da magana a kansu mutum nawa su suka gaya ma jama'a mutum nawa suka gaya ma wannan zunubin da za ka iya ɗauka ko kuwa an gaya maka cin da ka mai da wane da su wane wawaye marasa tunani ƙidahumai marasa kan gado lahira ma haka za yi kun gano wannan amma dai za mu zo za ku ji irin wannan ƙarerayin gaba ɗaya siffofi ne na munafukai yanzu wannan magana da na yi ƙa'ida ne daga cikin ƙa'idojin fikihu za mu zo mu tattauna ta ababin da ke bayani akan alhudud Allah ya taimake mu fa'an zalallahu ta'ala hazil aya wanda ya sa Allah ya saukar da wannan aya inna an zalna ilaikal kitaba bil haq Allah ya ce mun saukar maka littafi da gaskiya bil amri wan nahyi wal fasl shi wannan littafi yana ɗauke da umarni da hani sannan yana ɗauke da bayanin al'amara filla-filla da ta kuma bainan nasi bi ma'ara kalla ka yi hukunci da wannan littafi bi ma'allama kalla da abin da Allah madaukin sarki ya sanar da kai wa auha ilaika kuma yi maka wahayi ba komi ne ake ma'annabu wahayi dangane da masail na mu'amalat ba wala ta kullil kha'inina karka zama ga waɗannan maha'inta ƙu'uma ɗin can khasiman ma'ana mu'inan mudafi'an anhu kai zama kai ne za ka rika bashi kariya yayi ba daidai ba kai banga-bangan banki duk abin da yake zargi ne a kan shi kana bashi kariya annabi ya ce allah ya ce ma annabi karka sake kai haka in ko kayi wastaghfirillah ka roki Allah gafara mimma hammad bihi mimma hammad bihi min mu'aqabatil yahudi ka roki Allah gafara na himman da kai na yi ma wannan ba yahudi hukuba ashe gidan da ma aka jefa wannan kayan satan gidan ba yahudi an gane wannan a wani ruwaya na wannan wanda malamai sun yi ɗan magana a kanta abu biyu ya sata akwai abinci sannan akwai silke an gane tusan da ya ɗauki abincin sai aka biyo shi da ya gana bin shi to abincin ashe ya huji garin na zuba sai biye-biye je zauren wannan ba yahudi sai ya aji sai ya tafiyan shi da aka biyo gari tiryen-tiryen-tiryen ba inda aka zame sai ina sai gidan ba yahudi ana ganin buhun gari aka zaga cikin gida ana bincike sai ga silke kuma kaga ba yahudi yana da damar ya ce ba shi ba dole shi yi allah madaukin sarki ya kiyaye shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayoyi ga suka ma haka Allah ya ce wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum karka tsaya a matsayin lauyan waɗanda so suke ha'intan kawunansu suna yin abin da ba daidai ba ne so sun san ƙarya suke duk mutumin da ya zo da ƙarya ya san ƙarya yake yi don ya kara kanshi to wannan ya ha'inci kanshi to in ka gano wannan kar ka zama mai basa kariya ya rasulallah inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asima Allah madaukin sarki baya son maha'inci gwani wajen tattara wa kanshi zunubi an gane Allah bai san shi yanzu misali bawan Allah don Allah kaddara babu abin da Allah madaukin sarki ya faɗa dangane da waɗannan mutanen kaf sai me sai baya son su kai yanzu ya kamata ka yi abin da Allah zai ce baya son ka don Allah me kake nema a duniyan nan me kake nema wannan duniyar me kake nema me ka aji ko me aka aji kana son ka ɗauka a wajen jama mu ji tsoron Allah wallahi don wallahi cikin dare ko cikin rana za ka iya mutuwa ka shirya ko baka shirya ba yanzu ka shirya ka je lahira Allah ya ce bai son ka eh ka je lahira ka shirya wannan kai inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima Allah baya son maha'inta waɗanda suke yawan ha'inci inda ma ɗaya kai ko biyu a su ɗabi'ansu ne wannan ha'incin asiman kuma gwanaye ne wajen tattara ma kansu laifuffuka Allah baya son waɗannan mutane Allah ka kiyaye mu yastakhfuna minan nas Allah madaukin sarki yace wai suna koyewa mutane wala yastakhfuna minallah ba sai boye ma Allah ba an gane wai kokari suke waɗanda ke tare da su iyalansu ko almajiransu ko talakawan da suke shugabanta a ce wai ba su gano wannan abin da ake burin-burin binnewa ba to Allah ya ce wala ya na min Allah ba su iya ɓoye ma Allah me yasa ba za su iya ɓoye ma Allah ba ya ce wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su yanzu duk wanda ya san wannan aya ka je ka yi ƙarya ka gina ma kanka daraja kana ƙoƙarin rusa wasu ko ka yi laifi ka duhunkuna wannan laifin sun mai yarmi bihi bari'an ka jefa mu wani kubatacce wanda bai ci ba bai sha ba kira kai da wannan ranar kiyama iz yubayyitu na ma la yarda min alqawl yayin da sau kwana suna kitsa magana wanda ba ta gaskiya ba shine wancan da daddaren da suka je suka gaya ma annaba ai kaza ai kaza ai kaza kwana suka yi ana jibga masu wannan laifi laifi wanda yake mai muni ala ya ce wa haza min ba'afil iman ba abin da ke haifar da wannan sai raunin imani jama'ar annabi ba a gano imani da girman jiki ba ko da motsewan jiki ko a gane imani da kyan jiki ko kuma da munin jiki ba a gane imani da ƙuruciya ko kuma da tsufa ba a gane imani da siffa cewa na jiyin da yake ɗage wandon shi zai ƙarya wane da gemu zai ƙarya wane fa wa'azi yake yana faɗin maganan Allah zai ƙarya wane kaza ne ba da haka ake gane wannan ba masu wannan aiki inda suna yi koda suna da siffa na mutanen kirki da ƙur'ani yake cewa wa'iza ra'aitahum to ujibuka ajisamuhum da za ka yi kicibir ka ga irinsu idan za ka gansu wallahi sai sun baka sha'awa ba ba da sha'awa na launin fata ba na sura da siffa na addini da ɗabi'a da yanayi na mutunci wannan zai burge kai ƙayatar da kai sannan wa iya ƙolo tasma alƙaulihim inda za su iya zuwa su nemi su tsara annabi irin waɗannan mutane wane ne ba za su tsara ba kuma an gano wannan mala yake cewa wa naqasul yaqin wa nuqsanul yaqin sannan suna da naƙasasshiyar yaƙini na farko ga raunin imani sannan abin da suke ba su da yaƙini akan shi ganin suke yi idan suka rasa kaza to fa su sun rasa duniya da lahira kenan kakan me duk abin da kaga wani ya samu a duniya ko ka bi Allah sannan ka tashi ka nema ka yi addu'a Allah zai baka irin shi kuma wanda yake sama da shi ba abin da Allah ba zai iya ba wani ba amma wanda yake da raunin imani kuma yake da nakasasshiyar yaƙini ta wannan ya shiga matsala duk su ne masu irin waɗannan abubuwa an ta kona makhafatal halki inda hum a'azamu min makhafatal la su ne waɗanda suke tsoron mutane sama da yadda suke tsoron Allah an gane duk mutumin da za ga ya zauna gaban mutane ya yi ƙarya don jama'a su yadda da shi to wallahi mutane yake tsoro ba Allah ba amma ka san gaskiya e wane an ce ka ce ka ka ce ka faɗa inda ka faɗa na faɗa wannan yana nuna cewa Allah kake tsoro ba mutane ba amma ka faɗa ga dalilai da hujjoji da komi sun tabbata kai ta gaddama kana ƙoƙarin ka musa ka kare kanka wannan ya nuna ba ka tsoron Allah mutane kake jin tsoro an gano wannan da kyau ku yanzu a duniya akwai mutumin da ya kamata ka ji tsoron shi mutum ɗan adam mai saurin canzawa ɗan adam mai saurin mantuwa wannan ne za ka tsaya wai ka san gaskiya ka taɗiye gaskiya ƙarya ta zo kai mata kilishi ta zauna haɓa malam ka ji tsoron allah kan waɗannan abubuwan kowaye ya tabbatar da yana da wannan ɗabi'un in goka da ɗabi'an tsoron mutane ka ɓoye gaskiya ko tsoron mutane ka bayyana ƙarya wannan ya nuna cewa na farko kana da raunin imani ko ba a gaya maka bacin da ka san haka kana da raunin imani sannan kai ɗin nan kana da naƙasasshiyar yaƙini sannan ba ka tsoron Allah mutane kake tsoro jama'a wannan magana ya shiga kunnuwanmu to mai mashi waje a cikin zukatanmu ta sanda matsala ya taso irin wannan kawai ka bar gaskiya kyala mutane kawai ba abin da za su iya maka na rantsa da alkur'ani ba abin da za a iya maka inda akwai wani abin da za a iya ma wandan faɗin gaskiya da amma manzan Allah ne akwai wanda ya kai shi faɗin gaskiya ne me zai fara a duniyan nan Allah madaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce fa ya harisuna bi turuqil mubaha wal muharrama ala adamil fadiha zaka gansu suna gogoriyo suna kwaɗayin nemo hanyoyi na halal da hanyoyi na haram domin su tattoshe ma kansa hanyar jin kunya a duniya duk inda za su bi a ce su ba su yi kunya ba to za su wawuro halal yake halal yake haram ƙarya da gaskiya sai sun zo sun tattare don a ce su masu gaskiya ne ba wannan na fatan mun gano wannan da kyau kawai kamar da gaskiya an gano wannan da kyau ku shi yasa idan kuka dauko kissan na shehu dan gaskiya aka yi ku kaga ba za ka samu matsala ba nan shi na shehu Allah yake tsoro kawai amma yan duniya suna daukan na shehu shi wawa ne an gane labarin na shehu kamar yadda mun taba bayarwa mutane ne suka shiga motan haya za su kasuwa su yi kaya to hanyar da barayi sai direba sai ce kun ga hanyar nan da matsala kaga direba yana da hankali in ya bari aka kwace jalin waɗannan gobe in ya fito zai samu fasinjojin da zai ɗauka an gane karka yadda waɗanda kake tare da su su samu matsala na tattali kai ma sai ka samu ba a haka direban nan ya iya kasuwanci ne ya ce ku kawo kuɗin kun ɓoye muku aka tattara kuɗi kowa ya bada aka sa alamomi na wani kaza ne na wani kaza ne ya ce ya samu wani lungu a motan sai ya ɓoye ashe sanda ake ɓoye kuɗin na shehu ya gani suna zuwa inda ake tsammanin ɓarayi ko sai aka yi rashin sa'a ga ɓarayin na nan don ba za mu ci an yi sa'a ba suka caje motan nan da waɗanda ke cikin motan kaf ba su samu kuɗi ba to akwai wani ba sakwace a gefe na shehu kenan duk barazanin da barayin nan za su yi sun yi ba zazzagi da ba kano da ba katsini da wa da wa kowa na cikin motan kowa ya shuru can sai wani dan fashi sai ya kalli wancan ba sakwacin ya ce na shehu don gaskiya ka yi kuka haka yake ya ce na kudi ya ce mun gaggama mun gangama wani ya kawo an gama da na wani ya ce mun ba direba ya ɓoye cikin sauhaya taya saboda irin mugun ɗaya aka ji aka bude spare taya sai ga kuɗi kira aka kwashe hadda na shehu aka tafi to kaga na shehu gobe sai ka je ka nemo wani jalin na gaskiya ga ƙara kun gano wannan da kyau ku to ba irin wannan gaskiya ake son a faɗa ba ba irin wannan gaskiyar na shehu ba kaga daga san wannan Allah maɗauki sarki ya samu dace za mu zo mu tattauna wannan mun tattauna a baya an gane wannan da kyau ko ƙarya iri-iri ne kamar yadda kafirci iri-iri ne kamar yadda munafinci iri-iri ne kamar yadda shirka iri-iri ce amma jahilai wanda ba su karatu ba sai suka dauka in aka ce ƙarya ƙarya ce ƙarya suke yi ƙarya iri biyu ne akwai ƙarama mai fidda mai yinta daga addinin musulunci ai babba akwai ƙarama da ba ta fidda mai yinta daga addinin musulunci an gani akwai kafirci da ke mai da mutum tsantsan arni akwai kafircin da bai bai da mutum arni haka shirka kaga duk waɗannan abubuwan duk malaman musulunci sun yi wannan maganar cincin amma hawarijawa su suka ce kafirci ɗaya ne shirka ɗaya ne munafinci ɗaya ne ƙarya ɗaya ce wannan hawarijanci ne amma aqidan ahlus sunna a bisa fahimtar malaman farko akwai shirka karama akwai babba akwai kafirci karami akwai babba akwai munafinci karami akwai babba sannan ƙarya ma akwai karama akwai babba ina fatan mun gano wannan da kyau akwai ƙaryin da ƙur'ani ce illa an tattaku minhum tuka za mu zo mu tattauna wannan shi sa ka fada hannun malami ɗan ta kife to sai dai allah maɗaukin sarki kawai ya kwace ka amma ba yanda zai yi sai ya kai ka wuta ya kada ka san wannan allah shi kiyaye to shine sai mala yake cewa inda na so suke su kare kansu daga kunyata wajen mutane wahum ma a zalika kada barazullah bil azaim a daidai wannan lokaci kuma sun yi fito na fito da Allah da manya-manyan maganganu walam yubalu bi nazarihi wa tila'ihi alaihim bas fada mu Allah na ganin su ba su ya kawai cin da sun kifa wawaye sun kifa jama'a sun gaya ma al'umma an yadda to su ganin suke kawai sun ci bulus wannan laifin da suka yi a wajen Allah to ya munana Allah ya kiyaye mahala ya ce wa huwa ma'ahum bil ilmi fi jami'i ahwalihim Allah madaukin sarki yana tare da su yana sane da su a duk halin da suke ciki hususan fi halit tabitihim bima la yardihi min alqawli musamman ma abin da suka yi din nan suka kwana suna kitsawa na zantuttukan da Allah madaukin sarki bai yarda da shi ba min tabri'atil jani na kokarin kare mai laifi wa ramyil bari bil khiyana kuma suna ƙoƙarin su jefi wanda yake kubatacce daga ha'inci wasu fi zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama liyaf'ala ma yubayyitu kuma suka yi maza suka tafi wajen annabi wai dan annabi ya tsayo ya kare su akan abin da suka kitsa to wannan laifin da suka yi ba dan karami bane kuma a yau mutane suna irin wannan ko ba sa yi Allah ku ji tsoron Allah duk abin da ya taso ku faɗi gaskiya komai taka ja maka ka biya sai ce wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah madaukin sarki ya kewaye da sanin duk abin da suke yi ha antum haula Allah ce ba waɗannan bane ku kalle su jadaltum anhum fil hayatid dunya kun gane wanda kuke ta gogoriyo da su ake ta ɗauki ba daɗi ake ta samun matsala da su ba addini ba ame rayuwar duniya duk wannan rantsa-rantse da wannan ƙarerai da wannan jifan wani da ha'inci kaza kuma kubatacce ne duk wannan abin fa ana yi ne domin tara duniya kawai don harkar na duniya ne harka ne na me na samu ne faman yi jajilin laha anhum yawmal kiyama in a nan gidan duniya an yi jayayya sun kayar to ranar kiyama idan allah ya zai maimaita kes din wane ne zai kare su a gaban allah ranar kiyama jama'a da matsala ko babu idan sun yi musu sun kara ƙarya a nan gidan duniya an ce to suke da gaskiya to yanzu idan aka je lahira wane ne zai kare su gaban Allah madaukakin sarki sanda Allah zai ratsa su amman ya kuno alaihim wakila suna da wakilin da zai tsaya masu akwai lauyin da za su tura akwai da ba ta mun gano wannan da kyau shi sa da a cikin waɗannan nassoshin da yawa malamai suka fitar da halaccin aikin lauyanci ya halatta musulunci ne domin gashi annabi ma sun sa yi aikin lauya amma lauya mai ake son ya zama mai gaskiya kawai idan kai client ɗin shi ka zo to ka gaya mai gaskiya ɗari bisa ɗari duka amma mafi yawanci zuwa yake a zauna a gaya ma lauyoyi mai ƙarya to su kuma sun san lungun kare ƙarya a constitution da gaskiyan ga lauya kawai sai je ɗago tushe kawai danne ka na fata mun gano wannan da kyau bayan da ka iya shi kuma alƙali ba ba ruwan shi ko ya gano gaskiya ba zai faɗi ba abin da ya ji da shi zai hukunci haka ne Allah ya sa mu dace yasa ba an ci ana yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ba ai waɗanda suka hana yaƙi da cin hanjin ya tafi suwaye lauyoyi ne da alƙalai inda zamanin mulkin soja ne da yanzu an kusan gamawa wata goma ai da tuni an gama wallahi na ka ɗibo wata uku aka yi arewa an gama wata uku a kudu an gama wata uku a can an gama wata tara ya gama ko ina za a je kawai suwa ne ne suka yi cin hanci da ku ne eto ku bayar za a zauna ne kawai a fitar da dikiri yanzu yanzu nan kawai kayan ɗaure ka shekara 80 ka shekara 90 ana ba ta mun gano wannan da kyau idan lawa ya magana sai ce ya mai kaɗan ne a ƙara mai 40 shi ke an zauna an wuce wajen ya za wani lokaci mulkin soja yana da ɗan kyau kaɗan an gano wannan da kyau amma mun fi son wannan da ake yanzu shi mulkin sojan matsalan shi mai gaskiya ma za a taka ba sani ba shi kuma wannan mulkin ana kara makaryata ana sani na fatan mun gano wannan da kyau yau da allah ma in ba demokradiyya ba an je kotu ne fa aka ce za a fara shari'an shugaban majalisa shi orube belauye shi ce don mai shari'a ta fi shari'a ne a fara da mu kaga wai har ma san shari'an suke yi don ya san da ne da masu baki kai Allah ka raba mu da shari'a to shine sai Allah madaukin sarki wasu maganganu da yawa ƙarshe Allah ya ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu indi inda ka ce walau la akwai matsala a wajen wannan aikin da kuke yi na ƙoƙarin kifa kura da gwadu a danna gaskiya a daga ƙarya banda Allah yana jin kanku kuma yi muku rahama lahammat ta'ifatun minkum an yudilluk Allah da kai da kanka manzon Allah wasu jama'a daga cikin tawaganka da sun sa ka sauka hanya wa ma yudilluna illa anfusahum amma ba komai suke bata rawa ba sai wa sai kawunan su suke batar da kansu da kansu wa ma yadurrunaka min shay'in wannan ƙaryen da suke zuwa suke maka ba su cutar da kowa sai kansu wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma Allah madaukakin sarki ya saukar maka da littafi da hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah babba ce a kanka ba karama ba ce duk wani abin da suka zo suke manzan Allah na ha'inci ƙara ɗaga darajar manzan Allah ma ya yi an gane yanzu waɗancan da aka yi makariyar madadin a yi downgrading matsayinsu sai zama an me an ɗaga su kuma don ga ƙur'ani ya sauka yana faɗin ƙima da mutunci da ɗaukakansu kuma shi yasa makaryaci ya ƙoƙarin limitin ɗin ƙaryen da yake yi ya takura ta ka daina ƙoƙarin justifying ƙarya da gaskiya wallahi ba za ka kai labari ba kowaye mu ji tsoron Allah ko da matsala ne a gidanka ka bada gaskiya kawai a wajen aikinka ka bada gaskiya a kasuwa ka bada gaskiya a koma menene ka bada gaskiya kawai sai ka zauna lafiya an gano wannan da kyau ko ai mun sha bada labari a nan kowa ya san matsalan hajjaji bin yusuf sakafi wani takadarin sarki ne akwai dan wani sahabi da ya ma hajjaji laifi aka neme shi sama da ƙasa yaron na aka rasa inda za a gano shi sai aka ce mahajjaji ka aika a kira mahaifin shi in har mahaifin shi ya san inda yake wallahi zai fada aka ji a kira dattijo hajjaji ya tambayi wannan sahabi ya ce wai ina ɗanka wane da ya mana laifi iri kaza muke neman shi ya gudu wanda mun sha alwashin in mun kama shi fa sai mun mai hukunci mai tsanani yana ina sai wannan dattijan sahabi ya ce yana nan a gidana na ɓoye shi ya ce kai baka san ni bane ya ce na san ka sunanka hajjaji bin yusuf sakafi baka san aikin gwamnatin mu bai ce eh masu takalmin karfe ne kaza kaza kaza ya ce na san in ka kama shi me zaka yi mai ya ce ba kace shi zaka yi ba ya ce to sai me ya ce na fi jin tsoron Allah sama da kai don me zan yi ƙarya in je Allah ya kama ni ya hukunta ni kai ko dai kashe shi ne kawai zaka yi sai me dan take hajjaji ce jama'a ku shaida an yafe ma yaron ya saboda gaskiyan uban shi wa man yattaqillaha wa yarzuquhu min haythu shikenan amma kana kokarin wai bari mu kokari a dan kikkifa wai waɗannan mutanen wai su yadda da kai kai mai gaskiya ne wa za ka ke mutum ne zai yadda da kai kai mai gaskiya ne mutum ma musamman dan Najeriya dan Najeriya yana saurin yadda da mai gaskiya ne kan yi bata makanka lokaci kamar gaskiya kyalin mutane kawai sanda za ka bada gaskiya wani ma zai ce ƙarya kake sanda ka yi ƙarya wani zai ce gaskiya kai ko kuma ya ce kaji wai buwa ka tsara ka tabbatar in ka tara mutum goma kai masa ƙarya wallahi sai mutum uku sun gane ƙarya kake yi tabbatar da wannan in ma su duka goman saboda ƙananan shekaru da rashin gogewa da wayewa a rayuwa ba su gano ƙarya ba ne ko in har suka sake suka gaya ma wani a waje wala sai an gano wautanku ku duka da ƙarerayenku kuma kuma ba inda ƙarya za ta inda ƙarya ne a yi magani inda tusa za ta hura wuta ko to ƙarya mako za ta dinna gaskiya allah madaukin sarki ya sa mu dace da allah ya ce bal na ƙazifi bil haƙƙi alal baɗili fa yadda maguhu fa idza huwa zahik inda ƙarya wata tsiya ne ba yadda za a yi gaskiya ta rusa ta Allah shi kyauta malai ce wa kanu yusari'una wa yubadiruna ila mawalati wa mawaddatul yahudi wan nasara su munafikai suna da wata ɗabi'a gaugawa suke yi suna marmaza su je su ƙulla abota su ƙulla 'yan uwantaka da zumunta da kemakekeniyan juna tsakaninsu da yahudu da nasara ai marmaza a san su saboda kar a zo a samu matsala ya zama ba su da waɗanda za su yi bakin ɗinsu wa ya ƙolona suna cewa inna ma naf'alu zalika makhafata an yaqa amrun min dhufril kafirin bin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal muslimina idan aka tambaye su me yasa kuke haka sai ce inna ma naf'alu zalika mu muna aikata haka ne makhafata an yaqa amrun wai tsoron kar wani al'amari ya faru min zufuril kafirin a waye gare kafirai ne suka yi nasara bin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal muslimin akan musulmi da kafirai shi yasa suka je suka kullo zumunta a can in ta kife a nan sai su yi marmaza su yi can fatakunu lahum ayadin indal yahudi wan nasara sai zama suna da wani ayat ƙwarin gwiwa a wajen yahudawa da nasara fayan fa'uhum zalika inda zalik idan wancan tasgaro ya samu annabi da sahabbai sai wannan kullin da aka kulla sai ya amfanar da su kun gano wannan da kyau ku su ba su da tabbas ne wannan shi ne ɗabi'an munafiki wai yana raba kafa wai a kasa gane stand ɗin shi ka zama mai gaskiya kawai an gane kana tsoron makaryaci wai ya ce wai zai ma kaza ba da za a makaryaci ya iya maka wani abu wallahi malam in dai ka yi imani don me yasa suke raba kafan nan abincinsu suke ma kada su tsaya a waye gari watan wata rana albashin a tsayar ko a kore ka wajen aiki ko ya ma kaza ko ya ma duk ba wannan shine ke sa mutane suke yin waɗannan abubuwan ba ba shi bane bakin da Allah ya tsaga yana ana shi abinci ne ba jiya nan makaranta da ko annabi yana cewa ba wanda ajalin shi zai zo face duk abin da Allah ya hukunta zai ci ko zai sha ko zai sa matsayin tufafi da yayi wallahi ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikin ga duka idan kaga kudi ya tsaya a wani waje ko abin da Allah ya rubuto kenan wallahi ba laifin ka bane iyaka abin da Allah ya rubuto kenan in kaga an kore ka aiki ko wallahi haka Allah ya kaddara amma karka yadda wai ƙarya ya zaunar da kai an gano wannan kamar gaskiya kawai komi ta ja maka kabiya ma yanzu mutane abin da suka ɗauka bari je su rika yi ma gwamnati ƙarya suna ma 'yan siyasa ƙarya wai don su zama suna tare da su a kan me ba maganan ƙarya in ga inda za a raba ƙafa haka sai inda ka gano suna nufin za su yi kisa wannan shine dole illa an tattako minhum tuqa kenan amma in ba haka ba kada ka bada gaskiya kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce fataral ladina fi qulubihim maradun da sanne zaka ga waɗannan da suke da ciwo a cikin zuciyansu yusari'una fihim suna marmaza da gaugawa na zuwa haɗin gwiwa da waɗancan yahudawa da nasara ya ƙoruna suna cewa naksha an na da'ira muna tsoron kada mai sakaci a zo a mamaye ma a kwashe mana ƙafa a waye gari annabi da sabai ba ne si nasara ba kuma za mu fada tare da su kenan fa sallahu an ya atiya bil fatihi aw amrin min indihi rabu da su fa'asallahu da sannan Allah maɗaukin sarki an yi a tiye bilfatihi zai zo da cin nasara a ƙarƙashin gwamnatin annabi au amrin ko Allah ya zo da wani al'amari min indihi fa yusbihu alama a sarrofi an fusihim nadimina za su tabka nadama a kan wannan mugun ƙullin da suka yi a rai har suka je suka ƙulla ‘yan uwantaka da abota da taimakekeniyan juna tsakaninsu da kafirai wa ta'ala allah maɗaukin sarki ce alamtara ilalladina tawallau ƙoman gariballahu alaihim wai ba ka ganin mutanen da suke jibintan waɗanda allah ya fushi da su mahum minkum ba ba cikinku suke ba wala minhum ko ba tare da su suke ba kenan su suna jihar tsakiya kenan Allah ya ce ba musulmi bane ba kafirai bane gasket kenan to ita wannan ayan ga ta can a gaba a shafi na gaba yasa mala ya dage dage za mu same ta yasa iyakanta nan za mu tsaida sai mun zo kanta akwai maganganu da yawa mala ya ce wa qada atabahumullahu azza wa jalla ala takhallufihim an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi gazwati tabuka hakika Allah ya aibata ma waɗannan munafikai na zaman dirshan da suka yi ba su fita yakin tabuka ba sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu fayyace wannan zargin da Allah ya maso Allah ka sa mu fita cikin zargin masu zargi duniya da layara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum